fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله ينقوى من قود الله da Allah ya kawo mu wannan lokaci da muke duba littafin Allah mu ji horonsa mu ji haninsa mu ji hadaransa zahiri da batini da batinin batini kuma shi ƙur'ani kowane lokaci ma ya dace rayuwar ɗan adam ta zama a cikinsa a cikin tafakkurinsa a cikin tunaninsa cikin daɗi ba cikin wahala ba kamar yadda ƙur'anin zai faɗa to bare kuma yanzu ga watan tsoron Allah nan ga watan tunani nan ga watan ma'arifa nan ga watan ilimi nan shine watan ramadana ya karo mu watan da ake yin azumi la'allakum tattaqun ko kwa zama tsoron Allah ko kwa ji tsoron Allah kuma yunwar da ake ciki riyadar da ake ciki ta taimaka kowace magana ma kake fahimtar ta da haka aka hana mai azumi ma ya faɗa aka ce ya haƙuri saboda saboda yunwa din nan kunnensa ya gyaru idansa ya gyaru komansa kar yanzu da ka ɗan faɗi magana ya gane mai kace ji ake yi kuma a cikin wa to don haka ake ta karanta maganan Allah ake ta fassara ta to sai ga Allah ya sa zuciya ta gyaru zuciya ta karɓu kuma dama tawarku dama ruwan daɗi ne sarki ne to mun gode Allah ga Allah nan ya sa Ramadana yana bakin ƙofa nan da 'yan kwanaki kaɗan wannan Ramadana na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar kuma miladiya ta haihuwar annabi isa abinci Allah ya tabbata a gare shi ita kuma dubu biyu da sha tara to Allah ya nuna mana shigowar Ramadana lafiya kuma Allah ya ba mu fahimta cikin littafinsa Allah ya ba mu zuciyar karɓa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi mun zauna kamar yadda muka saba za mu ji littafin Allah cikin fassarar babban bawan Allah kalifan Allah shugaban mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda dama tafsirinsa muka saba fahimtar littafin Allah da shi kamar yadda shi ma zahirinsa da jikinsa da komai ya sanar da mu Allah to haka zancensa da komansa yake tura mu zuwa hadaran Allah Allah ya ba mu fahimta Allah ya buɗa mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya kiyaye mai kiyaye imani mai kiyaye kasar mu barka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya sa Qur'ani ya zama mana hidaya shiriya ya zama na tsoron Allah ya zama mana ma'arifa ne albarkace mu da shi ya albarkace mu da mai tafsirin da tafsirin duk gabaki daya kuma Allah ya saka yan uwa da alkhairi duk gabaki daya wa'anda suka zo da wa'anda kunnan su a cikin Facebook da radiyoyi suke tare da mu da duk yan uwa da suke daukan nauyin sawa a garuruwan su da wuraren Allah ya saka da alkhairi Allah ya buɗa mana Allah ya ba mu albarkar tafsiri Allah ya ba mu fahimtar littafinsa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya hore wa musulmi abin da za a yi azumi da shi albarka annabi abin da za a yi ta sahur da buɗe baki da kuma abubuwan ɗaurawa Allah ya da ka nuna mana zuwa Ramadana Allah ka nuna mana kuma mun azumce shi cikin tsoronka da lafiya da imani ka nuna mana ƙarshen sama lafiya duk gaba ke Allah ya kiyaye ne kiyaye ƙasar mu kiyaye shugabannin mu ya sa adalci a gare su ya ɗora su abin da ya so ya yarda da shi abin da zai zama amfani ga ƙasa da 'yan ƙasa duk ga baki ɗaya barka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shige mana gaba barka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko da sunan Allah mai jin kai arrahimu kuma mai ƙarin jin kai ke banta kuma ga muminai shi radiyallahu anhu yana cewa kowace ƙasa tana da taken ƙasarta wanda zai nuna ƙarfin ƙasar da amincin ƙasar da zaman lafiyar ƙasar da alkhairan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a cikin ƙasar to taken masarautar Allah halitta duk baki ɗaya masarautar Allah ce to taken masarautar Allah bismillahir rahmanir rahim nan za ka ji ga Allah sunansa kuma wanda sunan nan da ya tattare dukkanin sunaye duka baki ɗaya ga cewa arrahman mai kyauta ne a nan duniya magamiya ya ba mumini ya ba kafiri nan ba zaɓi kowa da kowa duk wanda Allah ya rubuta ya samu falalansa da komai ba za ka ce kai musulmi kafiri ba zai samu wani abu ba ko ko kai mai kaza a'a wannan nan gidan rahamaniya ake gidan lahira kuma gidan rahimiyya ne nan kuma keɓance ga waliyan Allah ga musulmai da duk abin da ya da wannan aya ta ɗauka tana daga ma'arifa da dukkanin rayuwa ta yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bambancin ta da ismal azim kaman bambancin farin ido da bakin ido ma'ana ismal azim ce kawai ita bismillahir rahmanir rahim to maganganu a cikin ta da yawa mun shige su duk da baki daya بسم الله حضرة الذات الرحمن صفة اسمي الرحيم صفة to da shi nan dai da duka abin da suka ɗauka. bismillahir rahmanir rahim tahi Allahu alam maradihi bi zalika Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan kalma ta daha fihi iktilafu akwai saɓani a cikin wannan wato suna na ɗaha ɗin nan ma fi jami'i ma taqaddama hu min al-hurufi irin saɓanin da ya gabaci harfuffuka yankakku kurman baki da muke cewa mun yi karatun kurman baƙaƙe da yawa har ma mun kawo mai guda biyar na kabe ayin sad na suratu maryam to kuma mun yi mai alif lamim ni a mai alif lamim صاد من يمي ألف لام را دف من يوئنا من يمي ألف بمزومي ألف لام ريف من يمي ألف لام لام ريف من تو yanzu kuma ga wani kuma mun shigo tsaha to yanda aka fassara wa'yancan cikin zahirin fassara da cikin baɗininta to haka ma wannan yake duk irin wa'yannan fassara ce sai dai wannan yana da wani daɗin rikici wannan rikicin ba wai na tashin hankali ba a'a na faɗin ilimi da faɗin fahimtar iyayenmu malamai bayan Allah a kansa kowanne iya fahimtarsa da faɗin fahimtar kashifai masu kashe bina daga waliyai malamai rabbaniyai waliyai da irin faɗin fahimtarsu akan wannan tsahe ɗin to shi wazada ya jami'a ma ta kaddaba min al-hurufi wazada ya ƙara a kansu ila me yasa aka ce ya ƙara a kansu to kafin nan kuma mun shige suran nan ta ɗahe makiya ce a maka ta sauka ga baki ɗayanta ittifaƙan kuma ta sauka kafin musulunta sayyid na umar radiyallahu ta'ala an dan ita ce sababin musulunta sayyid na umar ma'ana ta musulunta kafin shekara shida da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a maka ta sauka ga baki daya sai ayoyi guda uku su ne ba a maka suka sauka ba ko ayoyi guda biyu ko aya guda daya duk a jera suke ita tana da ayoyi ɗari da talatin da biyar sura ɗaya tana da ayoyi ɗari da talatin da biyar to in an cire ayoyi guda uku tana da talatin da biyu kenan ko an cire biyu tana da talatin da uku kenan ko an cire ɗaya tana da talatin da hudu kenan wa'in ayoyin ne wanda ba a maka suka sauka ba a madina suka sauka shine fadin Allah fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tarda dai kenan wala tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bi azwajan minhu zahrat al-hayat ad-dunya linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abki zahrat al-hayat ad-dunya mu nan warsu namu nan aya ce a wajen akwai kuma wanda makaji ne a wajen akwai wanda ba ma komai a wajen kawai a haɗe yake to kaga aya wajen hudu kenan linafsi na hulfi wa rizqu rabbika khairun wa abki sai wa murahalaka bi salati wasbir alaiha wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa to wayannan ayoyi sune wayanda ba a maka suka sauka ba a madina suka sauka dama mun karanta so ake dai a wajen sallah liman ya bi jerin wannan surori na ƙur'ani kai ya karanta kula uzuwar falaki sannan ya karanta kulhuwan lahu a'a sai ya karanta kulhuwan lahu sannan ya karanta kula uzuwar falaki sai ya karanta falaki sannan ya karanta nasu amma idan ya manta ya karanto falaki a raka'a farko sannan ya karanto ikilas a raka ta biya yi dama haka dai ba shugabannin musahabbai suka yi ijma'i suka tara wannan qur'ani suka hadu suka hada shi amma ba wai sun hada shi a sauka ba zaka ga wata ayar bakara gashi ita ce farkon qur'anin ma duk gaba ki daya bata sauka ba ma sai a madina aya sura wajen sura wajen 70 da wajen nawa ta sauka a makka kuma manya manya ma amma kuma kaga bakara ita ce farko to kaka ce wai a to yanzu kuma kai karatun tanzili zaka sai yanda aka sauka yanzu wa'annan wannan hadin qur'ani shine wanda sahabbai suka tafi akai kuma manzo Allah ya gaya musu kaga to wannan kenan to to kun ka manta to ba komai dama ba a jere wai suke na suka sauka ba zaka samu wata aya tana farko amma wata ta gabanta ta riga ta ma ita ya dace sura kai amma ayoyi tauƙifai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye su a nan inda suke zaka ga wata sura ta maka ce amma a ce aya kaza aya kaza ta madina ce to kace to ya akai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba na gane jibril ya gama wata sura zai shiga wata sura sai na ja ce bismillahir rahmanir rahim to na gane wata sura ta gama yanzu wata sabuwar sura aka shiga to kuma a cikin hakan wa'yansu ayoyin za a zo da su dalilin zuwansu bai yi ba don haka kuma na waccan sura da aka gama ne sai nan gaba a ilimin Allah dalilin zuwansu ya sai jibril ya zo da su sai ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi sallama ga na inda suke to sai annabi ya ce aya kaza da aya kaza ku sa ta a cikin sura mai magana kaza aya kaza da aya kaza ku sata a cikin surar nan mai magana saniya suratul baqara ko surar nan mai magana kudan zuma suratul nahl ko surar nan mai su ayoyi ba a ba za ka ce allazi khalaqa fa sawwa sabbihi isma rabbika la ali su ba a abubuwan su sai iyayen mu almajirai ga da su bari irin wannan karatun qur'ani mai rubuta ake su bari amma sura da ba komai ko ta so ka ba al'umma annabi mafita manzo Allah sallallahu ku zu min alqur'ani ma shi to amma ku iba daga qur'ani yanda kuka ga dama cikin abin da kuka ga dama to amma dai abiyan da annabi ya jera sallallahu alaihi wa sallama to wannan ita ce sura tahir to mun ci gaba tahir din nan Allah shine mafi sanin da abin da yake nufi Allahu alam maradihi bi zalika fihi min al-ibtilafi akwai sabani a cikin sa na alkhairi ma fi jami'i ma taqaddama hu cikin irin abin da yake cikin abin da ya gabace shi min al-hurufi daga harafai yanka ko kuraman baki din nan wa zada sai dai tsaha tsane din nan ya ƙara fadin ilimi ya ƙara fadin kai da kawowar malamai na zahirin da malamai masu haske na Allah ɗin rabbaniyai a rufai a ciki. To, ila mu iya fahimtar me dalili, ila kuma ba za mu iya fahimtar me dalili ba. To, ɗahe ɗin nan kamar yadda aka ce Allah shi ne mafi fassara mafi zaman lafiya, Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da shi. Sai dai in wanda ya karanci daga makaranta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima in yazo ya ce mana ga abin da yake to nan ma ba ja to kuma daga nan iya fatahi kowa iya gadan sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ce fa na kan nan wajibi ne ba na kowa kuma banza ne shi ma wani ba zai ce na san nan wajibi ne ba sai dai kaza kaza to ga wajibi na Allah ga wajibi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu yanci wani zubin kuma dan shi ya karantar da mu yanda Allah ya karantar da shi wa Allah maka malam takun alam shi ma haka ya sanar da mu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna to kuma an karanta an iya yan makarantar manzon Allah sun iya har ya gwada su ya yi sallah a zahar raka'a biyu ya yi shiru manya-manyan da suke kusa da shi farjini ya hana ba su yi magana ba wayansu kuma suka dinga ko an soke hudun ne ta dawo biyu to zushi malai ne wanda ya shahada a badar Allah haƙi da ya tsuguna ya ce ya rasu lallari a nashi ta an kusurantar salatu wai mantawa kai ne ko in soke rage ta aka ce kaman wace ce ai sallan nan da aka yi ji ne mantawa kai matsalar a ban manta ba ko ba a tauye ta ba yana so yace yan makarantar sun fahimta ko ba su fahimta ba a ban manta ba ko ba a soke ta ba sai aka kai mana ji sallallahu alaihi wasallam ban manta sai mu su male ne yace la budda bi wahidin minhum ba maka wa an yi daya ya rasulullahi ai mun tsiya sallallahu alaihi wasallam dama manzo Allah ba wai yayi wa manzo Allah sai ka daga a'a alhamdulillah manzo Allah sai ji dadi lalle sun karanta to manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce ban manta ba kuma ba a rage ba an ce dole dai ɗaya ya faru to bare waye kuma wani liman in ya yi tsaya in ya tsaya rikici ai ya ce da liman to da aka fara to sun ce labuta da wani ai dole an yi ɗaya annabi ya ji daɗi sai ya ce abin da zuci malai ko mutum ne da dogayen hannaye abin da zuci malai ko zuya milai ya faɗa gaskiya ya faɗa suka ce wallahi ya rasu Allah gaskiya ya faɗa ai raka biyu aka ce manzo Allah ya tashi ya ci ko biyu sannan ya sujada ba'di sallallahu alaihi wa sallama to kaga an iya to tun da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bawa al'ummarsa masana malamai yana bawa al'ummarsa kuma fage su ma su shigar da nasu shigar da nasu ba wanda zai soke wancan ba duka ƙara bayani ne duka ba to bare ma abun kuma da ba wata magana da aka rawaito mana daga manzalar sa shi kenan dama an bawa malamai kuma fage a ciki sallallahu alaihi wasallama rabbaniyai din na zahirin da kuma na baɗin kowanne a iya ma'auninsa a iya gejinsa duka baki ɗaya to akan wannan kila ƙahaɗin nan sunan ƙur'ani ne ma gaba ɗaya ɗane ƙur'ani kila sunan ƙur'ani ne ma gaba gida ko kuwa sunan suran ne surar ɗahe haka ma haka ake ce mata ko suratu ɗahe sunan suran ne kawai duk gaba gida ko ba sunan Allah ne ma wane mutum ɗaha ma'ana Allahu sunan Allah ne gaba gida to ko kuwa abu biyu aka haɗa harabai biyu aka hada mabudai biyu aka aka ɗauko mabudin wanda aka ɗauko mabudin wanda aka hada ma'ana ɗa mabudin sunan Allah ƙahiru ha babba ɗin nan mabudin sunan Allah hadi ma'ana ƙur'anin nan tsarki yake koya mana shari'a yake koya mana in kuma sunan Allah ne ma'ana hadaran Allah ƙarfi take koya mana bin Allah sannan shiriya take koya mana tausayin halitta tausayin adam shirya ce ne wannan addinin da kowane annaba suka tarayya a cikin shi abu biyu ne girmama ubangiji jin tausayin yan adam kar ka zo kai ta kwana sallah gobe kuma da safe ka je ka cuci bayan Allah ka dinga takala ai kai na Allah ne ai ka ba Allah kama kau kuma ka zo kai ta zama mutumin kirki a wajen adam kai kuma tsakaninka da Allah la haula wala quwwata illa billah nan ma dai to Allah ya tabbata mu dai a hada biyun duka baki daya to in ma in kuma sunan manzo Allah din ne dama an ga tsarkin nan a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ga shirya nan an ga dabu sanin nan da an ga haba bano ho a wajen manzo Allah sallallahu dahiru ne haji ne sallallahu alaihi duk ma wani wanda ya rataye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai zo an ga wannan damu sanin kuma an ga wannan shirya to ko kuma shi suna ne daga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaha to kuma hadisi ya ƙarfafa wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina da sunaye a wajen Allah sallallahu alaihi wasallama ina da sunaye kaza hadisin bukhari muttafaqun alaihi ina da sunaye guda biyar shehu ya kawo hadisin can zamu zo ya kawo akwai kuma hadisin dai da tabarani ya fitar da shi da dailami shi kuma ina da sunaye goma to hadda shi dai da addini ba yanzu hadisi ingantacce sahihi ma'ana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya fi ƙarfi bai ana a faɗi wa'yancan ba tun da su ma karatu ne duk kuma wanda suka faɗa din nan suna da nasu amma wani tun da yanzu ga hadisi manzon Allah ya fassara mana daga Allah to kuma wannan shine kaman wanda ya fi ƙarfi cewa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan to in haka ne sunan manzo Allah ne kenan to kama an shafe wani abu kama an shafe ya din nan ta kira ya daha za a ce kyau sura ta fara ya daha to ai aka shafe ya din nan aka ce kuma daha wato an shafe ta to wannan kenan to kuma magana da za ta zo gaba ta kuma karfafa qur'ani ya kuma karfafawa ma anzalna alaika kai daha ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukan ma qur'ani dan ka wahala ba ko dan ka shawo ya kai daha to wai ya ba ha ba za ka yi mutumin da baya nan ba tunda aka yi kira yanzu an san nan kuma ya karfafa dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake to ko kuma ma'anar da da mutanen nan da da ma'anar hababba din nan ishara ne zuwa sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi Allah dama bai kira sunansa gardagar ko sai dai ya ma alkunya wai kai ɗa mutano da hababba kai mai neman ceto ya kai ɗa ɗalibu malaman hisabi su suka san gidan ɗalibu da gidan matsalubu ko to ɗa da mimi kenan nasu ko to wai kai ɗa ya kai ɗalibu ya kai mai nema saboda neman ceton manzo Allah Allah ya sa masa mai nema ya kai mai bara ceto kai dai mai san a ceta al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam ya kai mai nema mai neman ceton mutane ha babba kuma ya kai mai shiryar da halitta to ai shi kenan ka nema ka samu ga nema ga samu a waje ɗaya kana neman halitta ta shiryu to ai kai ha babba ne kuma ai kai ne shiryawa ne ai duk wanda bi ka shi kenan kana neman ceto ko ai duk wanda ya bi ka shi kenan an cece shi bismillah ai duk wanda ya bi ta ba shi hanya ai duk wanda ya bi ta shi kenan an cece shi ka ga dai har yau ana nan abu ɗaya ne dai ya mai neman ceto to ya mai neman ceto ya mai shiyar da halitta ko kuma ɗa musanin nan ma'anarsa ya kai tsarkakakke daga zunubi manzallar zima sa a ƙas waye da taɓa yin zunubi ba ga sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fadlan da a ce kayin ma an shafi da a ce za ka yi ma an shafi su da annabawa ma'asumai da waliyai mahafuzai a baban kiyayewa ma'ana ba sa sabo to amma ko za ka ga wani aikin nasu sai in ka auna shi a ma'auni sabo ne ba sa abin da ya sa nasu bai zama sabo ba sai da suka yi man wata fassara suka yi mazzatan alkhairi alheri suka tafi nemowa sai abin ya zama a matsayin su dai bai dace ba kai annabi adam kai da ya dace hatsaran Allah datti da irin ka annabin Allah irin ka kai da ya dace baka neman komai sai Allah hatsara ne dai ka neman dawama aljanna hakke dan ya biyo ma ta nan ga tajaratul khuld yau da wama kake so ko ki itaciyan nan ba za ka fita daga aljanna ba kai riga neman hatsaran Allah arifi ba mai ruwan sa ne ko ko aljanna ko hadisi ya zo aiko akwai wanda aljanna ma da mari za a kai su ranar tashin kiyama Allah zai ce to na gode kun yi aiki kaza kaza ga ta nan ku shiga ku ci abin da zai wallahi Allah ba dan wannan muka yi ba ki a na gode da ba ba dan yi dan yi muka yi to na dan saka muku da dole sai ku samu wata gidan zama wallahi Allah mu ba dan wannan muka yi ba dan zatin ka muka ai kun samu kaza ka ce to to Allah a ja mutanen nan a ja mutanen nan a kai su sai mala'iku su ja dole ya an jaya ni ba dan wani Allah ce ba komai dai ba Allah dan shiga dai kai in ka shiga kuma in ya so ka ce ba dan nan kai ba ka fito mu gani sai a kai su akwai wanda da salatin za a kai su ma aljanna zai ga baki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dahiri ne daga zunubi sallallahu alaihi wasallama ya ga jira laka Allah ma to annaba da ma'azu kaga to amma ga Adamu kuma ya ci itaciya dan ya dawwama to Allah waye zai sanya shi tashi dan ya dawoma aljanna amma kuma kai da zaka hadaran Allah kaga abin kaman sako amma abin yana da wani tawili to za ga haka dan haka ma da kaji malami ya kure wajen ka ba ga ga zaka taso ma ba saboda wani abu ya dauke shi dan haka mujtahidi in ya dace yana da lada biyu in bai dace yana da lada ɗaya saboda wani abin ya dauke shi ya tafi amma sai aka gatar ku ga abin da ya fi ya bari wanda ba duk ban muna magana akan na Allah shi malamin nafsi yake bi na Allah ne shi arifin na Allah ne wajibi na hazaran Allah ake ba muna bin yan tamore ba ba zan sai yan tamore duka ba gida wa'annan ba yanda za a yi ko ka ga gashi an yi abu sai shi nan na Allah ba duka ba gida amma ai sai ce zunubi suka to na waliyan ma mahfuzai irin wannan tana abu to in mai haske ya zo sai ce to wannan kaza kaza ne su dai da dai ka yi kaza farko aula ne ka yi kaza to kaga manzo Allah sallallahu alaihi da an ce ma ko yayi farko aula din shi dai an gafarta masa afallahu an kalima azinka la Allah ya ce ma da tije dan ne kai mutum izini ai kyau ma tun da ka sani kan ma kai sallallahu alaihi wa sallama to Allah shi manzo Allah a farkakakke ne daga zunubi ho kuma mai shiryawa ne zuwa sanin Allah idan tsahara ta faru idan tsarki ya faru tsarkin zuciya ulama tafsiya ko tsarkin zuciya ko ma ɗan tafsiya sun kuma ulama ba ma idan tsarki ya samu kuma sai sanin Allah ya samu hadara ba za ta shiga ko kai ba hadaran Allah ba in ka ka samu kwano mai dauɗa wanda akwai abincin ji a ciki ba ka zuba sabon abinci a ciki ba ba zai hadaran Allah tana so ta wanke mata kwano me kwanan hadaran Allah zuciya ita ce kwanan hadaran Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dahiru ne tsarkake ne daga zunubi sallallahu alaihi wasallama kuma hadin ne mai shiryawa zuwa hadaran Allah ne ko shi ma dalil ne zuwa hadaran Allah ko mazahiru ne sallallahu alaihi wasallama shi ma hadaran Allah ne sallallahu alaihi wasallama daha sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba da afaru sadiki Allah ya rabi Allahu anhu Allah ya dada shi ya tsarkake sirrinsa yake cewa ai bishara ake manzo Allah mu ake faɗa ƴaƴansa ma'ana da din nan wato mu ƴaƴan gidansa tsarkakaku ne ha babba din nan ƴaƴan gidansa shiryayyu ne ai dai ana tare yace Allah ya ce wai dahirakum tadhira ai mu ake faɗa da hadin ma duk gaba gida to kaga ya bambada wanda hadisin na manzo Allah kaga ma'ana kofar fahimta da har yau tana nan kuma fahimtar bata soke wata din ba har yau ana tare akan hanya ake to to wannan kenan yake ai mu ake faɗa ko kuwa da da misalin nan ana nufin duba aljanna ko ko ana nufin wata itaciya ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk itatuwoyin aljanna ba mai kamanta to kuma reshen ta ya shiga duk wani gidan dan aljanna kuma ita ce shajara su duba duk ga baki daya to ko kuwa dai ita ce bishiyar nan dai da ba gabas take ba ba yamma take ba kuma a rufai da yanzu in ka je ka gano ta la sharqiyatu wala ga zaituni kenan ai zaituna ce ko ko wannan to duba ce a duba ake nufi ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ha kuma ha babba din nan ana nufin wuta hawiya Eh, dole in an faɗi jama'a dole sai an faɗi kamala dukkan su hanya ce zuwa a sai an faɗi dalala ko dukkan su hanya ce zuwa kamala to ko kuwa tuba ake nufi ko hawiya ma'ana wuta to wajen alfai kuma har yau dai su wa'annan ma da suka magana su ne jamala Allah ake nufi da jalala Allah ake nufi har yau dai ana tare ya zo a cikin littafi zadul masiri da musanu dinnan ana nufin madinan manzon Allah sallallahu alaihi ɗaibata ɗa ɗaibata ana nufin madinan manzon Allah sallallahu alaihi ana nufin makka garin garin Allah tabaraka wa ta'ala kamar ma'ana Allah ya rantse da waɗannan haramai masu garuruwa masu alfarma guda biyu makka da madina ko kuma ayo dai ana tare ko kuma ɗa ɗa misalin nan ana nufin irin neman nan na mayaƙa fi sabilillahi masu ƙoƙari cikin zafin Allah masu ƙoƙari cikin Allah kowace a cikin neman alkhairi wa ta'attush wa tashawwuqi ila al-wusul ila marzatillahi wa kowace a kishirwa alkhairi take kowace an tambaya baya zidul bustani waye arifi ce shine wanda ya shanye teku kuma harshen sa ya leko yana jin kishirwa ya shanye teku kuma harshen sa ya leko yana yana jin kishirwa to ko ko neman in an buga yaƙi fagen fama to kuma Allah ya bada nasara habar ba ta farawa kafirai suka gudu to kuma za ka ga ɗamu sanu tana farawa mumune masu yaƙin nan suna ta bi ina suka buya waye za a kama waye kaza kaza ko haka zai faru ƙarshen duniya duk ga baki da a dinga bin yahudawa suna buya bishiyar zarkadu tana ɓoye su amma kowace ya ta ce mumini zo ga yahudi a bayana to kila wannan asrare biyu Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi asrari ne asraru ne da jinkur shi manzo Allah da aka gaya ya san me ake nufi kar sallallahu alaihi wasallam to ko kuma da mu samu dinnan neman nan na yan aljanna ya yi wannan su an tumul fuqara wa yan adam ku dai talakawa ne wajen Allah shi kamar dai dan adam ne kadai talaka ai kowane halitta Allah ma amma dai ba talaka irin dan adam Allah imin kaza Allah ba ni kaza Allah kiyaye ni Allah i kaza a in shi dai rago ya fi komai alfahari ya fi komai kuma shi ne kalima amma dai ya fi kowa raki dan adam antum alfuqara wa ila Allah ko ne masu raki din nan masu nema waje na da yan adam masu neman aljanna ne ha babba kuma wulaƙantar nan na ‘yan wuta Allah kiyaye mu. Ko kuma ɗa, ɗa misalin nan naɗe wani da wani Allah da wani wani alkhairu wal ghairiya naɗe ka kai kanka ma ɗa misalu ta naɗe ka wani ma da idan ka yake gani ko nafsu da afaku duk ɗa misalin nan ɗa an naɗe su an mata su cikin wuyar Allah sai huwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa daga ismal azim a wajen wayansu daga cikin rabbani din huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa an nade ko cikin huyar Allah to da ha da zahiri ho baɗi ko ɗaha gainu ko ha ayu duk baki ɗaya to wannan kenan ko kuwa yare ne na larabawa akka su mutanen akka su in za su kai malam ma'ana sai su ɗaha ma'ana kai malam ma'ana yaro su kai mutum kai malam ko kai mutum ma'ana ɗaha ya kai mutumin nan ba ba faɗan sunansa ake ba sallallahu alaihi wasallam kamar an yi yare ne da yaren mutanen aka Allah ya amfani da saboda dama Qur'an nan Allah tabaraka ta'ala yaren Larab duk yaran larabawa din nan girmama su da kaza Allah ya ebo su duk ya sa a ciki dan ya za a faɗi wata kalmar larabawan da ke zaune gaban manzo Allah su ne ma'anar wannan ke larabci ne kaza ake ya rasulullah ya ba mu san wannan ba manzo Allah ce ba ku bari ikon Allah sai Allah ya taso wani balaraban wata kabila can na daji shi kuma ya zo ya magana da wannan manzo Allah shi to kun ji ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a nemi fassara Qur'ani a cikin waƙoƙin larabawa na jahiliya wancan na da wanda wata wayewa ma suna cikin daji yan za su duk sun faɗi larabcin na a cikin waƙoƙinsu da yawa wata ayar sai an ce ai kamar yadda imrul qais yace kaza ko ko yadda zabiyani yace kaza ko ko yadda kaza kaza to magana aka ce wannan ya da ai ya kai wannan mutum to ko kuwa harshen habasha ne habasha ta wancan lokacin yaren na jashi na wancan lokacin in za su faɗi ɗaha za su mutum za su ce ɗaha to ko kuwa harshe ne na nubaiɗiya nubaiɗawa shi ma ƙabila ce da aka yi a duniya irin su gire su da wane ne ɗin nan nubaiɗiya to nubaiɗawa wajejen sham siriya wajejen sham bizanta to yaran su ne ana ta ambaɗu to haka suke yaran su ko ko siriyaniyanci ne to shi ma yare ne na annabi ibrahim da kaza jide yare ne na abu to kila jide haka amma dai to wannan kenan ko duk yaran wannan ne allah ko kuwa duk ma ba zancen suna a'a horo ne magana ce kawai aiki ne horo ne aka horo ne aka ga manzo allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya taka ƙasa da ƙafafuwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita hajji da Qur'ani ya ta karatu ya tsaye a sallah har ya gaji har ya har sai ya ɗaga ƙafarsa guda ɗaya don ta ɗan huta ita kuma ɗaya tana ƙasa sannan a mayar da ɗaya na ita kuma ɗayar za ka ga tarihin sallar dare na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa sun rawaito kowanne sai ce da ya tashi zai sallah sai na bi shi ya buɗe ya yi fatiha ya buɗe bakara ina zaton aya ɗari zai aya ɗari zai daga ya wuce har sai da ya kai bakara gaba ɗaya ya buɗe ali imran ina zaton ɗari zai a cikin har sai da ya shafe ta gaba ɗaya ya buɗe nisa'i ina zaton da sai da ya shafe ta ya buɗe ma'ida sai ka ga a tsayuwa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen izu sha biyar ko ya yi izu ashirin ai ko ma'adda su sallah a gaji to kuma karatu manzo Allah tartili haka yake jera shi daki daki daki kuma duk in ya zo ayar neman gafara sai ya nemi gafara duk in ya zo ayar azaba sai ya nemi tsari da azaba duk in ya zo ayar rahama sai ya nemi rahama to kai in ba dan dare ne ma irin na wancan lokacin ba in dare ne irin namu yanzu ai to kuma haka ba sai a yi raka'a hudu kuma a dan huta kuma a kuma kawo raka'a hudu a irin haka kuma sujadan ma kusan tsayin ta ɗaya da tsayuwa sujadan ma ba dan ma mu'jizar lokaci ba ma lokaci ba ya dauka mu'jizar ma to a haka ba sai an yi wajen raka'a goma sannan an shafa'i da wuce da kaza to ai haka dare ya tafi duk gaba gida to ikon Allah kuma gobe ma in ya kuma tashi sabai sai ka ji kuma dauko na ka ce annabi sallallahu kullun sauka yake sallallahu alaihi wasallam kullun sauka yake to haka ba kuma da rana fa zaka tsara kuma ya yi nafila a wani waje ya yi doguwar jada wayan sun tambayi su yadda ala kufa nuna mana yadda nafilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga mu ko sai na da ai ba za ku iya ba ai ba za ku iya ba nafila annabi a wannan zamanin duk sai na ali ba za a iya ta ba a zamanin sai na ali ya ce nafila annabi za a iya ta ba ina kuma zamani irin namu wannan hoyo ba ce an ce ai sakaci bane amma dai a yanda aka iya amma ba za a iya ta ba kuma gaskiya ne saboda lokacin ma ba zai baka ba ba mu da albarkar lokaci irin wannan duk gaba ɗaya ko kuma Allah ne iko ne har yanzu Allah ya kan buɗa wa yansu daga cikin bayansa za ka samu wanda gashi kuna zaune da shi mahaddaci ne yanzu yanzu sai ya sauka Qur'ani bai sa awa uku ko biyu ko hudu ba haka wannan abu ya wuce hankali kuma wannan ba wai zamanin da ba a yanzu za ka iya samun wannan akwai wanda bulgarsa za su yi takarar Qur'ani ma kwalin bayan kawai suke ajijiya ya a damci qur'anin gaba ki daya ana biya ana biya dai kaji ana minan jinnatu wan nas lalle wannan an ba su albarkar lokaci Allah ka ba mu cikin dukkan alkhairi duk dan adam dai to to shi ake wa manzo Allah magana ai da ai da ta aka kasa duka da da kafafuwan ga guda biyu to ai kiwo ya zama da'a sai aka shafe akwai wannan a cikin larabci sai aka shafe alhamza aka mai da ita ha babba akwai zawa'id akwai wanda ake shafewa da kaza ka rabu wannan fannin masu larabci sun san wannan yana abin da ya faru kenan sai aka shafe alhamza da'ani da'ani sai aka shafe aka ce daha ai ma'ana taka kasa da kafafuwan ka ya rasulullahi ma anzalna alaihi ban saukan ma qur'an dan kai irin wannan wahala ba yau kai wanda kuma wahabiya falalan Allah ne faila ne kawai za a yi ta shayar rasulullahi ne wannan irin wahala falalan Allah ne kawai duk maganganu kuma za su zo can gaba aika ka kasa ya rasulullahi illa tazkira salli man ya kasha jazir to sallallahu alaihi wasallama to ya zo a cikin hadisi Allah Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karanta dahe ya karanta ya tun kafin ya halarci Adama da shekara dubu biyu na hadaran Allah kuma na ayyamun rabbi tun na ayyamun rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta dahe da da yasin tun kafin ya halitta adamu da shekara dubu biyu duk gaba ɗaya a wajen adamu shi ko Allah a wajensa da shekara da kwana biyu kawai wa inna huma inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta utun kwana biyu kawai akai sannan ya karanta yasin da daha da kwana biyu aka halitta annabi adamu alaihi salatu wa salam da mala'iku suka ji sai suka ce kai madalla da cikin da ya haddace madalla da cikin da za a saukar mar da wannan qur'ani ma'ana madalla da zuciyar da za ta haddace wannan abu kuma madalla da al'ummar da aka saukar mata da wannan abu kuma madalla da harshen da zai dinga karanta wannan abu dabarani ya fitar da wannan hadisi da dailari wannan yana daga cikin girman tsaha da yasin sabida dalilinsu sabida girman muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga wata baiwa ta daha ita kadai ce a qur'ani sura da yan aljanna za su dinga karanta ta ko suna cikin aljanna Allahu a'lam tajallin da ke cikin ta yan aljanna ita kadai ce daha yan aljanna ko suna cikin aljanna za su dinga karanta ta waliyan Allah ne duk abin da zai sa su wajen ciki ba su ka fansa ba diga amma ko a cikin aljanna duk abin da yake daha ko tudallin da yake cikin wannan sura ta daha ya dace da zauƙin yan aljanna ya dace da zuciyarsu yanzu ga a cikin ya ba ka san wata magana da za ta zo wanda za ta bata ma rai duk gaba to daha ta dace da yan aljanna duk gaba daya sai a rufe a ta kokari mun ta bincike cikin littafin Allah yan uwa akwai abubuwa zunkur yana nan ɗan kaɗan ma ta faɗa hannun da ya ajiji a kaya kawo abin da babu ilimi ne daga Allah zuwa gare mu amma sai a yi ta ƙoƙari to kaji dan a san ne dalilin da yan aljanna ga zuciyar ƙur'anin ma ya so ya ɗan amma dai ita dai ɗa ita ce sura ɗaya wanda yan aljanna su dinga maimaita ta ko a cikin aljanna to wannan kenan to me dalilin duk wannan kurman baki arfai da kaza duk sun yi maganganu a ciki malamai duka me dalilin shi na ɗaha ya fi rikici ya fi maganganu a ciki Allahu ala ila kuma muwa muna da mashiga a ciki sabida in ka faro daga bakara duk gaba ɗaya za ka ga wa'yansu mazharai ake faɗa yanzu in ka zo suratul baqara ce alif lamin za ka gani in ka zo ali imrana alif daga baqara in ka zo ali imrana alif lamin za ka gani in ka taho ba za ka ƙara ganin kurman baki bai ka zo la'arafi alif lamin sad za ka gani in ka zo yunusa alif lamure za ka gani in ka zo hudu ita ma alif lamure in ka zo yusufa ita ma alif lamure in ka zo ra'ad alif lamim ra za ka gani in ka zo ibrahim alif lamure in ka zo hijiri alif lamure in ka zo maryam sai ka ga ka zai ayin sad har yau da maganganu ne to ba za ka ga yanzu karatu ya ta gafe ka zo ɗa can kaga wa'ancan uku uku uku hudu biyar amma nan a zo biyu a fara da sifatani kadimatani hadisatani mazharuhuma dunya wal akhirati a sai da ita wai ta fara wani irin kuma su din ne amma ko ita fara wani ka Allahu alam ila saboda haka arfan duk suka rikirkice duk ma malaman duka baki ɗaya suka rikirkice saboda sun haɗu da sifatani su da kuma sun gane su gudu wajen babban mazaharin an gaya wa ba mushiri radiyallahu ta'ala an an ce babanka ya ce zai iya fitar da ma'anonin qur'ani gaba ɗaya a cikin qala rasulani mazaje biyu sun ce sai ce Allah na gode Allah da ya ban uba irin wannan amma ni ɗansa zan iya fitarwa a fiye da haka zan iya fitarwa a wa qala rajulun ni ku a cikin wa qala baba na iya fitarwa a cikin qala rajulani ni ku a cikin wa qala rajulun to da da da da ɗaha ta miji ta tafi kama ko su tafi sajma da duk gaba kiɗa amma su kaga yan sai ka zo ɗaha sannan karatu ya canja sannan ka haɗu da sifatani kadimatani ajifatani mazharu kuma duniya wala kirati to daga nan ko ba ka ƙara ganin wannan rikici ba sai ɗafin ta zo ta shiga tsakiya shu'ara ita kuma ɗasu ne shu'ara sai namli zaka kuma haɗuwa da irin abin nan na ɗaha ɗasi shi ma biyu ko to daga nan ba ka ƙara ƙasassi ɗasi ne an kabuta alif lamin roma alif lamin lukumanu alif lamin sajada alif lamin yasin sai kuma aka kuma zuwa yasin da shan kuma haɗuwa yanzu da ɗaha da da namli ga kuma yasin to to ita kuma yanzu kuma ba mu san da ya faɗa ba kuma in suka zo ya ƙaɗi in aka zo ya ƙaɗi ni kuma ita kuma ta da waɗannan jaharafai suke faɗa jaharafai suke faɗa waɗannan duk gaba ki ko ya ƙaɗi ni kuma rantsuwa ce amma kuma da kalma yanzu ita kuma ita ta fara yin rantsuwa da kalma ita ce wa safati safa zajirati zajira tariyati zikira inna ilahakum lawahid no kenan ita kuma ko ita kuma yanzu kuma ya kadini ita kuma ta shigo da wani fanni irin zanne amma kuma ta sake zani ya kadini to kuma ita ya ƙafinin nan ita ce yanda bakara alif lam ita ce farkon mai alif lam mai guda uku mai guda uku to ɗaha kuma ita ce farkon mai guda biyu to ya ƙaɗini kuma ita ce farkon mai kalmomi uku ita ce farkon ƙarshen mai kalmomi wal'afsul ita ce ƙarshen mai kalmomi ita ce ƙarshen amma wannan kuma yanzu bayan in an tsallake ya kaɗi ne ta kuma wani zancen karatu ne yanzu sai suratu dawo da fad ita kuma yanzu gashi ita ta fara da ɗaya ita kuma fad ta fara da ɗaya ita kuma in ka tsallake ta kuma sai ka tafi gafiri ka je ka haɗu da hemin har yau da dangin yasin da ba haɗin can mai bidiyo haka shura haka fusilar emi haka shura ita ce yan uwa burmin maryam kafi ayin sa shura kuma emin ayin sirin kaf hazaratu da nisab ita ce yan uwar burmin ta ita kuma in ka tsallake shura zukurbi emin dukanu emin jafiya emin lahaqabu emin to ƙarshen sai ka zo kuma in ka tsallake ba ka ƙara samun to sai ka zo kuma ƙaf sai ka zo ƙaf ƙarshen su nun harafi ya ƙare da nun ne guda ɗaya ya fara da mai bazahir kalma ɗin ma ta fara da mai guda biyu ta ƙare da wal asal mai guda ɗaya Allahu alam kila shi yasa suka shawuya kuma mun shawuya ko ba su ba to wannan kila shi yasa suka sha wuya cikin cikin samo cikin samo samo wannan da haka jami'i mata dukkan abin da ya gabata ita ma haka take fa amma kuma ya ƙara duka baki da ila ila kuma aka ce innahu ma'anahu shi ɗaha ɗin nan ma'anarsa ya ɗahiru ya kai tsarkakakke daga zunubi ya haji ya ne shiryar da da halitta ko to wannan imamul qurdabi shi ya faɗa a cikin wato tafsirinsa to wakila kila kuma aka ce innahu ismun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama suna ne daga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin da aka hadu a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana li khamsatu li khamsatu asma'in ina da sunaye guda biyar ana muhammadu ni ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ana ahmadu ni ne ahmadu sallallahu alaihi wasallam wa anal mahi ni ne mai shafewa allazi yanfullahu bil kufra wanda Allah zai shafe kafirci da ni sallallahu alaihi wasallama sannan ni ne hashiru matattara wanda Allah zai tara halitta ga baki daya a digajigina ma'ana a bayana ma'ana bayana ba wani kwamanda ba wani annabi wanda zai zo ya tari wata al'umma ta daban a'a duk al'umma ta ce sai dai kalibobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalibobin manzon Allah ga sunan da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar wani kalifa ta ninka al'ummar da manzon Allah ya zamani da ita duk kuma albarkan manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallama shehu jana abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu yana godiya ga Allah cewa sahabbansa a zamaninsa sun kai sahabban kakansa to suka yi da ya faɗa mai asadin gaba ya kawo cewa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wannan adadin annaba kenan to kuma bayan haka daga cikin wani za mai al'umma da yawa yanzu kalifan shehu jarin sahibul faidatin jaridar akiru sa'a ta misira ta ce shehu ibrahim kaulaha ya rasu ya bar almajirai kuma mafatuhai miliyan talatin miliyan talatin wannan 1975 miliyan talatin kuma mafatuhai yanzu wannan adadin ko mu nigeria mun ninka wannan adadin bare afirka duk gaba kida bare duniya duk gaba kida an kuma ji mizanin manzon allah ne sallallahu alaihi da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shehu hadi radiyallahu ta'ala ya shiga wajen shehu radiyallahu anhu ya ce yace yawa sanda zuwa hadi yanzu mauludu fa ne ya tashi daga nan wajen na ce masa ba dan aikin jika ma na kaka ne ba da ni da kai mun shiga cikin addinin nan da abin da shi bai ba duk gaba kida kuma duk aikin sa ne duk gaba kida to amma dai wani annabin na wata al'umma da ba shi da alaƙa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cire kuma kwasa wata ababu sai dai malhar adu ila Allah ana wa man ittaba'ani sai dai in ittiba'u to kuma jahilci ba wani jahilin da zai tsalle ya zai to ai ha gani ba wani wanda zai yi kira ko ya jama'a ba a'a kai kai kuma ka shiga kai kuma ka shiga wani abu a'a mazaje wa'anda suke biye da manzon Allah ana wa man ittaba'ani ni da wa'anda suka bi ni cikin kira zuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazajen hadara wanda suna da al'umma wanda suke karkashin su ran sashin kama ko na annabi ba zai zo da wannan ba barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga to ni wanda Allah zai tashi halitta a bisa diga digina ma'ana a bayana ba wani wanda zai zai tare bayana ya ce kuma shi ma ya kafci wata al'umma a duk al'umma ta ce duk waɗannan gujiman malamai mun gode Allah ba wani wanda zai yi da'awa annabta ko kaza cikin kiran jama'a kaza kaza kaza sai dai rabbani sai dai zanga da kansa da hadaran Allah wannan rabba walakin kunu rabbaniyuna amma ba zace ya ce shi annabi ne daban ba to mun gode Allah to wannan kuma ni ne aqibu ni ne aqibu wanda na biyarwa annabawa na zo bayan duk annabawa sun kare to wannan shine mustafaki alai radiyallahu anhu sai shehu ya hada hadisan guda biyu saboda kuma ɗayan shi ya kawo mai goma na tabarani da firdausul dailani ya ce ya hada wannan to shi ma kuma hadisi ne mazalla sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ce ina da sunaye guda goma wajen ina da sunaye guda goma ya faɗi wa'annan din shi kuma kamar yadda ya zo mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da sunaye guda goma a wajen Allah haka Allah yake kira na da su sunaye guda goma ni ne Muhammadu ni ne Ahmadu ni ne baban Alƙasim Abul Qasim ni ne Al-Fatihu ni ne Al-Khatim ni ne Mabudi ni ne Cikamako ni ne Mahi ni ne Akibu ni ne Hashiru ni ne Yasin ni ne Daha sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma wa'annan su ne suka zo to suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da mustadrak ma ya fitar a cikin faɗin hakim da da ɗaha ɗin ma da a ciki to wala adallu alaihi min kitabi ba abun ma da yafi shiryawa irin maganar da Allah ya da manzo Allah kiransa da ya bayan ɗaha ɗin cewa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar ma da qur'ani dan ka wahala ba ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin wato ka yi wahala mun saukan ma ne don ka ɗabi'antu ba mu saukan ma da ƙur'ani sallallahu alaihi wasallama don ka wahala ba na saukan ma da shi ne don ka ɗabi'antu da ɗabi'o'insa ka zama ƙur'ani a kan ƙasa mai tafiya da ƙafafuwansa don ka ɗabi'antu da ɗabi'o'insa sallallahu alaihi wasallama kuma ka shiryar da mutane da shiryarsa cikin hanyar kaɗin nan mai sauƙi mai sauƙi dai cikin hanyar kaɗin nan mai sauƙi yauwa ko kuwa ban sauka ma da wannan ƙur'ani ba don kai ta bakin ciki kai ta damuwa cewa kafirai ba su musulunta ba kaman kai ne ka takaita shi annabin ya gaba kaman kafirai ba su musulunta ga wai ko ni ne ban iya kiran ba ne sallallahu alaihi wasallam ko ko ya wallahi ka iya ya rasulullahi a lamarin kuma wannan shari'a tana hannuna kuma tana hannuna duka amma kai kayi naka wannan kuma baka wannan kuma nawa ne yana bakin ciki akan kafircin quraishawa to shine Allah yake cewa ba kan ba naka bane wannan kai dai isarwa ce taka kuma ka aikata wa qad fa'alta lalle ka isar to ba laifi akan ka dan ba su imani ba yawa ko kuma a ban sauka ma qur'ani ba dan aika wannan tsayuwar dare ka kwana kana kara to ya za a yi kuma da safe ka ɗau wuta ka ɗan yi kaza ka ba dan wannan na saukan ma ba dan ka yi ta wannan riyaza wannan irin ibadodi da wannan kwana sallah da wannan tsayuwa har ka tsaya akan kafa ɗaya in ma ku illa ban aiko ka ba sai da hanya mai sauki hanya mai sauki ta annabi ibrahim komai za ka samu duk fatahan ma ba gashi nan nayi ma ba inna fatahana laka fatahan mubina gashi ne ba fatahan qariba ga fatihi mutlaqi idza ja duk ba ya kai wannan ba ya rasulullahi to amma ba shi kuma annabin namu ba duk da wannan ba zai bari ba sallallahu alaihi wasallama wai godiya ike yi wai godiya ike sallallahu alaihi wasallam duk wannan ta faru to wai godiya ike bari dai dan ka azurta da shi da ɗabi'antuwarka da ɗabi'o'insa har nema kira da cewa wa'in na kal'ala hulukin azim sallallahu alaihi wasallam don al'ummarka kuma mutan sama da ƙasa a zurta da kai su kuma da ɗabi'antuwarsu da kai sallallahu alaihi wasallam wannan kenan a nan wannan bishara ce ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gyara tsakaninmu da Allah mu yi iya ƙoƙarinmu yi abin da ya faru amma ba mai mummunan zato ko mu ba mutanen kirki ba ne ko mu sai mun irin na waliyan da ko ku sai mun zama zamanin sahabbai sai an daina sa mai kyau sai an yanke wanduna mun dashi sama sai mun ta cin asuwaki ko sai mun ta kaza kaza kaza irin wancan za a a ba haka ake nufi ba ma anzalna alaikal qur'ana kaman kaman Allah kai ba haka nake nufi ba kowane zamani da lamarinsa da kaza kaza a'a ka bi hanya mai sauki ka bi addinin nan na hanya mai kyau cikin tsafta cikin alkhairi cikin gina masallatai masu kyau gina gidaje masu kyau gina makarantu masu kyau su ƙara ma tsoron Allah ya zama baka kallon na kafirai cikin iyali masu kyau cikin abin hawa masu kyau in Allah ya hore ma duk wannan ba wai shi aka hana ba ba- ba nufin saukar da Qur'ani sai dai mu koma gindin bishiya shikenan ai ta karanta Qur'ani mi ta sai da eh, man zaitun koko kaza kaza kaza duk wanda ya hau bene ka duk wanda ya ci mai kyau ko ya daura abu ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Qur'ani bai zo don ya rusa mana habara ba, civilization ɗinmu. Qur'ani bai zo don ya rusa mana eh, culture ba, don ya sakafa ba, a'a, shi ya koya mana ma. Illa da shi muke, da shi ma mutum, da shi muke kafa dukkanin ci gabanmu da wayewanmu, ba mu ba ma duk abin da kafiran nan suke ciki da Qur'ani suka kafa shi. Dan kafin zuwansa ba sa cikin komai. suna duniyar duhu suna kaza mu muka karanta musu suka fi mu fahimtar meye a nan da haka suka ba aiki da shi ko ba su karanta dama ai ka- na karatu da kuma na kaunu na ajiye na na halitta ga shi nan ga qur'anin zahiri nan kana kallon sa qur'ani ga yana ta kekewayawa duk kaunu اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم شيني الذي خلق شيني الذي علم بالقلم ده قران خلق ده قران امر نكراته الا له الخلق ولم فتبارك الله to kaka kazaci wannan na karatu zai tauye ma wannan abu ko kuwa a zahiri ili qur'ani bai saba wa technology ko wannan ilimin knowledge ko science duk bai saba musu ba duk gaba gida kaga ce a duk zan can banza ne wannan duk ilimin bature ne na Allah da lallai qur'ani babban nufinsa ya sanar da mu Allah ya mai da mu cikin hadaran Allah sufofin Allah da sunayen wannan shine rak number one abinda Qur'ani ya zo ya sanar da mu dama daga hadaran Allah ya fito tibiyanu ne ma magana ta ma gaba ɗaya ta hadaran Allah shi dole sai kafinta ya zo dole sai an kira wanda ya iya yaran to waye ya taɓa zuwa hadaran Allah waye ya taɓa Isra'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ne qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha mana ya iya yaran halawan to yanzu kai ya rasu kai da ka zo kai mana tafinta yawa da litubayyina linnas kai kuma yawa jama'an ka tafinta sai ga ga abin da qur'ani ya faɗa daban sai ga dan tafinta ga abin da kanka ya damu da yaran ba an saba bane duk na dan tafinta in ba ka za ka faɗi kai je baka san tibiyanu ba wannan ta nan kafar masu yawa ba su yarda da hadisai ba su sai qur'ani kafar ta sha kasa su biyanu ne nan da yawa za ka taba wani abun yanzu yanzu ka halaka dan kare dole wuta ce a sarai wayar wuta ce hayatan shi ce a sarari dole sai annabi ya zo ya sa ma roba ya ce a ga abin da Allah yake ni ga abin da Allah yake ni to wannan duk yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallallahu alaihi wasallam to Allah ne saukar da Qur'ani dan mu shawiya ba litashqa ba Allah bai saukar da Qur'ani dan mu ta kakkashe kawunan mu ba Allah bai saukar da addini dan mu ta fada mu ta kin juna mu ta fushi mu ta zagin juna Allah bai saukar mana da Qur'ani dan wannan ba Allah ya saukar mana da Qur'ani dan soyayya mu Qur'anin halitta da soyayya aka yi mu kuntu khanzan makhdiyan lan urab فأحببت فخلقت خلقا فأحببت da soyayya Allah ya yi mu sai da Allah ya so fa'ahabartu an ɗora a kan shi sannan ya halice mu mu halitta babban halittar da ta sanar da Allah ta san Allah ɗan adam ba kamar sa to da haka ya zama khalifa ashe nan asalin samun komai asal soyayya hatta mu din ma yan adam har komai din ma yanzu da kake gani asalin sa ko baka san wannan na Allah ba na duniyar ma na halittar Allah ma komai soyayya ce asalin sa sai da mahaifiyarka da mahaifinka suka yi soyayya suka yi aure sannan ka fito kai kai natijar soyayyar nan ce yawa sai da aka hada negative da positive sannan fitila haske ya fita soyayya ce sai da aka yi kilili a dabino sai da aka kada hudar jikin namiji a jikin dabiniya mace ko hudar jikin dabiniya mace a jikin namiji sannan dabino zai dauka to sauran bishiyoyi ba su ma duk haka ne Allah ya wa arsalna riyaha lawaqiha Allah ya ce ni na aiko iska ta dinga kilili komai sai an yi kilili sai an ɗauna nauyi an ji an manna wa jikin mace nan soyayya ta taso an ɗauna wata an manna wa jikin abu hatta ilimi sai da ake wannan soyayya sai da ga mai faɗa karatun ka kaddara shi namiji ne ga mai jin karatun duk gaba da sai fahimta ta so sai a haifi fahimta duk gaba ki da ga alƙalami ga tawada sai a haifi rubutu duk gaba ki da to ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah bai saka mana Qur'ani dan mu tawar Allah ya saka mana Qur'ani dan mu soyayya juna mu bi Allah cikin tsarki cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi cikin karantawar manzon Allah karantawar da ta fito sarari malamai suka faɗi ta ce hukunci ba ka bar ga karatu gangariya mai kyau ba ka je kai ta ebo waɗansu abubuwa suna can ma an binne su a cikin ma masu hadisan ma duk sun ne ba haɗa ka ce shi zaka ka sakarta al'umman manzon Allah ai ta kashe kashe ai ta ka halatta jinin kowa ka ce kafiri ne ka kashe shi in mutum ya zo din ma ya ce ma la ilaha illallah ka ce kuma yanzu ai munafiki ne to ke wace za ku kutar da da ka ce kafiri yanzu ya ce kuma la ilaha illallah kuma ka ce munafiki ne da zai faɗi wani abu kuma da ka ce wata kalma a ma anzalna alaikal qur'an ta shike mu yara mu musulmi maganar manzon Allah ce amma kowanne musulmi kamar Allah yana cewa ma anzalna alaikal qur'an ta shika wannan magana ba wai mu sakaci mu daina a'a mu tafi a tsaka-tsaki wa ka zalika da kuma ummatan wasaɗan mu tafi a tsaka-tsaki kan daɗin ya yawa ma yanzu ciwon suka ya taso sai a halaka kan kuma ka bar zaɓi duk gaba ɗaya a yi duk a halaka duk gaba a tafi dai a tsakiya ma an sunnan manzo to ya za a yi mu tafi a tsakiya ya tsakiya take ga wanda Allah ya gaya wa nan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ko kuma raddi ne wannan ga maganar da kafirai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Abu Jahil da Nadruddin al-Haris suka gaya masa suka ce ba dai an sauka ma da wannan magana ba ta hana ka duk ga abin da ƴan adam suke yi ga abin da muke yi mu bauta wa gumaka mu shagiya bi yi kaza ga kai ko wannan abin da yake wannan surutun da suke sauka sun hana ka saka sai ka halaka dan ka ya manzo Allah halaka za ka kawai Allah ya ka yi ma'azalla ba so ka bada kwaya don ka halaka ba a na so ka don ka azurta ba don shakawa kuma sai sa'ada a don ka sa bari su gani su din da suka ƙi bin kwana suna su halaka to nan ma kan mu damu da maganar kafurai su yan yanci ne su ba addini ba zancen Allah ma bare wata wani abu shi magana Allah ko a'a kan mu damu da fegan maganar su halakaku ne sun halaka ba su da wani daula ba su da wata ƙasa ba su da ko amerika nan da muke gani muna da su a tana da addinin ta kiristanci tana da littafin da take bi ba su yarda a taɓa wannan addini ba su wanda ya kafa demokuraɗiyya ma ce in demokuraɗiyya ta lalata abu ta fita daga mutum in ta lalata addini ko ta rusa ƙasa ta lalata tsaron ƙasa yanzu ta fita ba demokuraɗiyya ba ce wani abu ne daban to kan mu damu da yan iskan su na daji ko wanda za su ce ba addini ba kaza kaza ko a'a da bin qur'ani za mu azurta da karanta qur'ani da aiki da shi da fahimtarsa da sanin karatun da yake cikinsa da sanin allah da yake cikinsa duk arzikoki suke zuwa mana duk wannan alkhairai yake zuwa mana allah ya ƙara ban mu da shi amma zama da qur'ani ba shi baya bane ba za ka ce to za ka ga ko ka haddace qur'ani ka haddace hadisi ka haddace addaura ka haddace injila in dai baka iya wannan karatun na ya juzo ma juzo ba kai banza ne a wajen su ba mun ce ka ai ba amma kai banza ne a wajen su wannan kaman baka haddace komai ba wanda kuma wannan abin da ka haddace shine ilimin duniya da lahira duk gaba ki da wannan abin da ka haddace yare ne kawai amma ga yanda za ka yi duk yana nan cikin qur'ani to ma anzalna alaikal qur'ana tashqa a'a su kafiran nan da suke da suka bi wancan hanyar suka ki bin qur'ani su ne za su halaka da musulunci da wannan qur'ani duk tsani ne zuwa rambanta tsani ne zuwa alkhairi amma su kuma hanyar da kafiran nan suka bi hanya ce ta su rusa rayuwarsu hanya ce ta su rusa kasarsu hanya ce ta wauta duk gaba ɗaya wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala gashi ya ga ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba so kama qur'ani dan ka wahala ba haza adallu dalili wannan shine mafi shiryawa ala anna daha a bisa cewa sunan daha din nan ismuhu sallallahu alaihi wasallam sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komansa alkhairi ne komansa shiryawa ne komansa daɗi ne sunansa ma yana nuna halayensa yana nuna aikinsa sallallahu alaihi wasallama don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sanar da mu sunayensa a cikin littattafai tun daga littattafan annabawa bare littafinmu na littafinmu shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kula da sanar da mu sunayensa da sifofinsa don nan ɗabi'a take ciki nan za ka fahimci kowaye sallallahu alaihi wasallama don haka sahabbai suka kula da sanar da mu sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ne da kowa zai shato wa kwakwalwarsa ya ce sunan manzo Allah kaza ba a'a tauƙifai ne karatu ne ya zo da su imma dai Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faɗe su a littafai imma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su a cikin littafan sunna ga baki ɗaya wanda sahabbai suka haddato suka sanan mana to suna nan da yawa in ka ji za ka shato ma bayan da za a yi ka shato wani daban kuma ikon Allah da yawa ma akwai saɓani ya faru cikin malamai akan wa'yansu daga cikin sunayen Allah ta amma wannan bai faru cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wannan bai faru cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kuma kamar yadda muka faɗa karatu ne ya zo da su ba makawa a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an ciro wanda karatu ya zo da su wanda aka turo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko aka turo daga sahabbai sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu haka Imam al-Ghazali ya faɗa kuma Hafizu Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da wannan magana ta Imam al-Ghazali to ya zo a cikin Fathul Bari din ma bai halatta mu kira manzo Allah da wani suna ba sai waɗannan sunaye da littattafai suka zo da su daga Allah hamma Qur'anin ya zo da su ko ko wanda hadisai suka zo da su waɗannan littafan sunna ga baki ɗaya wanda suka zo da su ko ko wanda iyayensa suka sa masa ma'ana kakansa abdulmutalib suka sa masa wannan za a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ko ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira kansa da shi ko wanda ya kira kansa da shi to to waɗannan fa kan mutum ya ji abu ne kaɗan suna nan da yawa dan malamai sun yi ta kokarin tattara su tun da haka ne karatu ne malamai sun yi ta kokarin tattara su shi shugaba aliyu nuruddin abu biya misri shugura mallisi yake cewa to tun da haka ne sunayen manzon Allah karatu ne to kai kuma baka isa a rawaito ba sunan manzon Allah a karatu baka ce kai kuma wani ai an zurfafa tun da karatu ne kai na waje baka isa ka shato manzo Allah wannan suna ba in ba na karatu ba kai kuma komai kare tauhidinka kai kuma in karatun ya zo ba da sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din wani suna za a gani irin sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala to kai kuma nan baka isa kai kuma kace za ka gudu ba ai an yi idra'i ai manzo Allah ya kanku min idra'a to yanzu shi yayi wa kansa idra'i kenan ina naka a ciki ko kuma halittun nasu ne ma isra'i sai kuma ina naka abin da ya halaka iblis kenan da iblis kawai da Allah ya ce izjira ga adam ya ga horo ne yayi ina ruwansa ba Allah ne bai san kishi a to tun da yake izjira ga adam kuma yanzu ai ya san wata magana ce daban da ya yanzu da ai da duk wannan magana ba ta so ba da tsinuwar da waye amma da ya tsaya iya hankali da akan nasi to ai haka sai rikici ya faru to kai ma za ga akwai su suna na yan bayan na iya ai ba za a ce da manzon Allah al-awwalu ba Muhammad al-awwalu ai awwalu sunan Allah ne ya ruwanka nawa ne su a akil ma sunan sa ne haka mala'iku suka dinga yi masa sanni da zuwa haka mala'iku suka dinga yi masa sanni da zuwa ranar Isra'i assalamu alayka ya awwal assalamu alayka ya akhir Allah suka dinga masa sanda zuwa ranar Isra'i duk aka wato kuma kai ina ruwanka sunan sa ma Hamidu sha'ebo wannan sunan Allah ne rabbuna Hamidu dan haka a gabansa da Hassani ya ji sunansa Muhammadu mazalla ya faɗi sunansa Muhammadu kuma sunansa Hamidu ma Hassani ya tashi ya rera ban waka wa shukka lahu min ismihi li yujillahu Allah ya yanko wa manzo Allah daga sunansa dan ya girmama shi sabul arshi Muhammadu wa hadha Muhammadu ubangiji Muhammadu ne kai kuma Muhammadu duk fasarar su daya duk su daya sai na ruwan ina Hassani ya ga ina ruwansa tunda dai ubangiji ne ya sa masa suna wannan girmamawa ne wani kuma a rediyo yana cewa to ai ba wani abu ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kai ko takwaran shugaban kasa aka yi ma ai tankafu za ka dinga yi girma ne na muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma za mu zo alkazi ya yi shafi guda bayan ya kawo wannan karatu akan cewa wannan ba lalata tauhidi bane kaza kaza to duk wannan magana shau ya dunkule ta a cikin kalmomi guda biyu me yasa wannan Allah wannan bawa abu biyu ne kawai ittisafu wal imdadu Allah shine ne abun manzo Allah ko can abun aka bashi ha abada ba zai zama mai abun ba alhaji ko mai tsadar motar sa yana iya hawa yana hawa wata rana zai iya dauka ya ba wa duk wanda yake so shine asa ittisafu asalin mai abun kai ko imdadu kai aka bawa yanzu wanda aka ba dinnan komai haukansa ai ba zai shiga motar nan kuma ya je gidan alhaji ya ce a buɗe gate kuma ya fito ya shiga wajen matan alhaji ya ce ga alhaji ya zo ba ai a motar sa na zo ba zai yi wannan ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan girmama da waɗannan sunayen Allah ya girmama shi annaba za mu zo Allah ne annabin da Allah ya haɗa ma biyu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta shi alqazi ya kawo wajen 70 da wani abu na sunayen Allah ne amma kuma yanzu na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi to Allah ya saka wannan shehi da albarka wannan malami ne kuma an haife shi a karni na goma ƙarshen karni na goma ya rasu a karni na goma sha ɗaya mai fatawa ne na misira kwarai da gaske yake to kuma yanda tun da dai karatu ne to kai kuma ba ka isa a kawo karatun nan ba kai kuma kana da naka a ciki kana da naka a ciki domin gode Allah fasali cikin ambatar sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daukiya kai sani yawan sunaye tana nunawa ilam ka san annaka saratal asma'i cewa yawan sunaye ta dullu ala sharatul musamma tana nuna darajar mai suna wa qasama Allah ta'ala nabiyana ubangiji ya ambata annabi musallallahu alaihi wasallam bi asma'in kasiratin da sunaye masu yawa fil qur'anil azim al-qur'ani mai girma wa gairi da wani qur'ani min al-kutub samawiyya tun daga littafan da suka zo mana daga sama to haka lalle za a samu da tunda kuma har yau wa'ansu littafan suna nan masu su sun dage akan cewa na Allah ne to mu din mun dage na Allah ne tunda mu san wanne ne a bisan jan ba to akwai wa'annan sunaye duk a ciki duk gaba kida wa ala alsinati anbiya'ihi da sunan da kuma Allah ya gudana na manzon Allah a harshen annabawan Allah alaihi salatu wasu ya da amsa Allah sabata a gare su wa qad ta'arrada jama'atu tili na daga malamai sun bujira lita adadi ha cikin kirgata malamai sun ba da karfin su Allah ya saka malaman al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa daukan komai da wasa tun da dai sunan annabin nan dole karatu ne zai zo shi to malamai sun yi iya ƙarfin su cikin su haɗa mana shi dan ya zamanto muna da sunayen manzon Allah na karatu ma ba sai wani ya shato wani abu ba wa balagu biha adadan maksusan sun kai sunayen nan wa'ansu adadduka ke bantatu Faminu yana daga cikin malamai man balaga tis'atan wa tis'ina wanda ya iya tara sunayen manzon Allah 99 shi ma ba wai ba wa'ansu bane ce iya na tsaya a nan ka adadi asma'illahi husna kama adadin sunayen Allah masu kyau cewa sunayen Allah 99 to ni ma gashi na samu na manzo Allah 99 ya isa ba sai na ƙara ba alwaridatu bil hadisi sunayen Allah na tazo cikin hadisi wa'in suka tsaya a nan qala al-qadi iyad al-qadi iyad ne a shafa yake cewa wa qad kasahu Allah ta'ala Allah yake banci manzon Allah ma bi an sammahu Ubangiji ya ambaci manzon Allah min asma'ihil husna daga wani abu daga sunayensa masu girma. Allah ya ambace shi ma da sunayensa masu kyau. bi nahawin min salatina isman wajen suna talatin dukkan sunayen Allah ne tabaraka wa in ba baka san kowane ba ga waye ar-raufu Allah waye ar-rahimu Allah shi kuma manzo Allah ga shi bil mu'minina raufun rahim manzo Allah raufu ne rahimu ne bil mu'minina da mu'mine sallallahu alaihi wasallama Allah ko wa kana bin nas la raufur rahim Allah ga mutane duka ga baki da amma manzo Allah bil mu'minina raufun rahim sallallahu alaihi wasallam to nan abin da alƙazib ya faɗa amma akwai malaman da suka tafi ma wajen saba'in akwai wanda suka tafi ma asma'ul husna din nan suna ɗaya ne kaɗai ba za a gaya manzon Allah ba shine Allah amma dukkanin shauran ba Allah ya ba manzon Allah kwanciyar sallallahu alaihi wasallam su shafa'in ma da abin duk gaba gida to ga dai talatin na shi alƙazi kuma zai kawo su wa qala ibnu duhiyata dan duhiyarta ya ce iza hisa idan aka bincika aka bincika littattafai na annaba da suka aka bincika qur'ani aka bincika littattafan hadisi an jumlati hawa to ga adadin sunayen na minal kutubul mutaqaddimati daga littattafan da suka gabace mu wal qur'ani idan aka bincika qur'ani littattafan da suka gabace mu dinnan akwai ahadul qadim yana nan akwai kitabul muqaddas din yana nan duk a hannunmu illa ana tsoron wani abu na ciki amma ko ba dole abuwa ba to kuma shi wannan kitabu qarri ya hada kusan kusan dukkan tafan gaba ki daya duk gaba daya to shi kake ji malai suka fin aka bincika dan suna da shi idan aka to wani aka bincika wa'annan littafai wal qur'ani aka bincika al qur'ani wal hadisi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fatil salata mi'atin sunayen sukan kai wajen 300 kaga ba kaɗan bane sukan kai 300 in ji ibnu duhiyata وقال أبو بكر بن العربي مالكي أبو بكر أم عربي مالكي ببعة كما هبا ننتاب مالكية أكوي ابن عربي ابن عربي babba wannan sufi ne talibi a duniyar talibi ma gaba ɗaya ba a musulunci kaɗai ba malamai sun ce a dukkan al'ummatai ma ba a taɓa wata al'umma da aka samu wanda ya talibi irin muhiddin jin al'arabi ba in kullun talibi yake da tabbata sun buƙarfin rayuwarsa kuma bai fara talibin ba sai da ya gama yawon shehuntakarsa gaba ɗaya gama yawon haloyinsa ya gama ya samu fatahi ya samu fatahi wajen yana ɗan wajen shekara arba'in da wani abu sannan ya fara talibi ya da cikin talibinsa fito hatin makiya ya yi akwai tafsirinsa mai kaman girman jalalai nufin nan shine karami amma akwai tafsirin da ya zo suratul kahfi ya zo surar kahfi ya yi sufuli ɗari uku da wajen hamsin sufuli sufuli sufuli ɗan suka ce wawa ina lissafin nan da suke amma kuma a kawar da ake to muhajin da bilan arabi kenan to da lissafai dai ga ga sunan to akwai kuma ibn ibn al-arabi maliki wannan namu na mazhaban malikiya namiji ne in dai ba a je magana imam malikin ko manya-manyan sahabban nan nasa su su hulunu su waye ba sai ne ka ji an farko magana ibn al-arabi maliki a mazhaban malikiya Allah ya ba shi karfin ilimi da karfin fahimta da karfin gyara karatu da karatu in dai ya faɗa malamai sun yi shehu a cikin hujjatul baliga shehu ya yi bayaninsa yake cewa da wani malami ka san kowa ya ibn al-arabi maliki to ibn al-arabi malikin ma gashi ya ce kaza wannan wa kuri hadin maliku ba kuri a ce da an an yi za a ta azaba ko an bari za a ta abu bane haka wa kuri ha maliku ne kawai haka ibn al-arabi ya faɗa to akwai kuma ibn al-arabi namu ibn al-arabi sa'idi shi ma ba malikin ne sannan kuma namu cikin ɗariƙa ba tijjaniya ibn al-arabi sa'idi kuma mai ya kuna muridi mai da sunanta biyatul mustafid sharhin biyatul muridi bismillah sanda zuwa mai wannan abu to wannan duk kuma akwai ibn arabi ibn arabi duk ga sunan masu albarka masu girma da da abu to ibn arabi maliki din nan yake cewa wa qala ibn abubakar ibn arabi abubakar ibn arabi yake cewa qala ba'd sufiyyati ba'arun sufaye sun ce lillahi ta'ala alfu ismin Allah yana da suna dubu wa linnabi salla alfu ismin zallama yana da suna dubu yawa yayi kyau sufaye jama'a ku lura yanzu irin wannan malami da malamai suke faɗan girmansa da iliminsa amma ya kawo ban nasi ya ce sufaye sun ce to ai ko kai kafin sufaye ba wa- ba irin yadda ake lalata sufaye a wannan zamanin nukan namu ba ake sarauke da sunansu a ce sun bata addini su su ne ƙarshen waɗanda ake kafa hujja da maganarsu an gama saboda komai rikicinka a kome in a tafsiri ne ba a yi irin sufaye a tafsiri ba in a hadisin ne ba a yi su dukkan waɗannan masu sututa dukkan sufaye ne in a hadisin ne duk ba a yi sufaye ba su kai masu hadisan nan masu rawaito a wajen sufayen ko sun rawaito a wajen waɗanda suka rawaito a wajen sufayen masu ma karama waɗanda za su yi abu ka duba risalatul kushairi ka gani sufaye ba kayan wasa ba ne sabida me sabida shi sufi komai zai ɗauka da wasa ibada yake ɗauka komai yana yi ne don zatin Allah to da haka fa gaba ɗayansa yake ba wa komai in kai ka ɗan yi ƙoƙari ka ga ce kai ai ya isa dai eh, na yi iya na wada shi ba zai ga to ibada a ce ta isa yanzu dai haka dai ga wani malami ya ce ɗari uku ga wani za mu zo eh, wanda ya faɗi ɗari hudu to za mu zo su yi ai shi ma sufin ne shi kuma su yi ya kaya ɗari biyar ibn al-sukos kaji ya ce su ma yakwa sun ce dubu ne ba to kuma in ka duba diwani littafin shugaban sufayen ko in ka duba can walillahi al-asma'ul husna a tafsirinsa ai kusan ya kawo mana dubu ya yi maganganunsu ya kawo abubuwa da da maganganu duk gaba gida don haka mu gyara bakinmu mu gyara mu ji tsoron Allah har kawai dan duniya a ta zagin wanda ya ce ta cikin kowane ba me malamai suka gaya murjini bin arabi ha murjini zahabi ya taba shi ya faɗi abubuwa me askalani ya faɗa ne sharhin bukari yace me zan iya cewa murjini bin arabi duk wani fanni muhiddini ya fi wannan fanni ya fi duk ɗan fannin hatta fannin hadisin namun ji askalani muhiddini ya fi wannan fannin kuma duk ya kai ya tsere mu a ciki mu duk almajiransa ne a wannan fannin to me zan iya gaya wa wannan mutum wannan shi ne magana gaskiya to kaji tubaye su tubaye suka ce a suna Allah dubu ne kuma suna manzo Allah to ayan da ka zo ka zama almajirin su kuma ka sha daɗi in kun kaji kuma har abu mutum ya mutu ba zai gano wa'annan dubun ba to kuma su tsiyar su kenan sai ka zo ka yi ladabi kuma ka bi abubuwan su kuma shi kenan yanzu kuma komai sai ya buɗe a bakinka to wannan kenan wa zakara min ha a cikin dubun nan ko ku a cikin bayanin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abocin al-mawahibul laduniya mai littafi mawahibul laduniya bil minahil muhammadiyya imamu shugaba al-allamatu mai yawan sani a shehu ahmadu shahabuddin al-qasqalani shi ma dai sufin ne fatawar sama da ita sufaye suke takama a cikin malaman hadisi fatawar al-qasqalani ita ce fatawar da ake takama da ita bawan Allah ne ya faɗi komai cikin kyakkyawan ra'ayi yawa za ka ga irin su zahabi Allah ya da su sun shafe abu sun inkarin abu sun lalata shi ko ya tabbatar da shi ya kawo ma inga gangariyan na to shi ko al-muflitu muqaddamun ala nafi in mutum ya ce gashi kuma ya kawo dalili kallon wanda ya ce babu ma ba za ka yi ba yau babu shi ya ce babu to ya tafi babu shi ko ne ya ce a gashi ga kuma dalili to su ba- malamai sun ce to wanda ya ce gashi kuma ga dalili shi ake tsora akan wanda ya ce babu babu a ilimin kowa ne ko jahilin aka tambaye ta ai babu wannan a ilimin kowa ne babu a to shi ko wanda ya ce kai gashi to tsantsalahi ina shi kuma ya fitar da sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafan hadisan da cikin littafan Qur'ani da cikin littafan Qur'ani da nishan annaba ya fitar da Abba Ibn Asim 400 suna 400 na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Imam Suyuti yana da littafi da ya sa wa littafin suna Al-Bahajatu Saniya wannan littafin Bahajatu Saniya Suyuti ya hada sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen 500 a ciki yana da kokari dama su binne kuma yana da kokari irin na su baya ya hada a ciki Allah ya sakawa mai dala'il khairati da alkhair mai dala ko baka je ko baka da wayannan shi go mai dala'il khairati gashi nan a wannan littafi nasa mashhuri wannan dan Afirka mu kabarin sa yana nan a Murakush cikin Maroko kabarin sa yana nan a Murakush mai dala'il kajazuli ya tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa yana daga cikin abin da ya tara ya tara mana sunayen manzon Allah ɗari biyu da ɗaya ko biyu ɗari biyu kuma ga su a waje ɗaya malamai suka ce yanzu duk da da aka ce an tara suna kafin ka haɗa sunayen za ka sha wuya in ba malamai sai ka ruwan sannan su ka ka amma shi kwa da zuli duk sai ya kwashe nassin gaba ɗaya ajiye sunayen ɗaya biyu uku hudu gaba ɗaya to ya kawo su wannan Allah sun ce yayi wa al'umma aiki babba kwarai da gaske dan kalla ne ka samu inda aka ajiye waɗannan sunaye ɗari masu wannan adabi a waje ɗaya ba a tsalli tsalli a cikin karatu ba da zuri yake cewa asma'u sayyidina mu maulana muhammadin sallah sunayen shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi'atan wa wahidun ga sunayen manzo Allah na hada muku 201 وهي هذه غاتا محمد صلى الله عليه وسلم a ibada ana so duk in ka faɗi kowanne sai ka ce sallallahu alaihi wasallam a kuma yanzu karatu ba lokaci sai cinye lokaci za a mu to sallallahu alaihi wasallama azalan wa abadan sallallahu alaihi wasallama to muhammadun ahmadun hamidun mahmudun ahidun wahidun mahim hashirun aqibun taha yasin ɗahirun kaga ɗaha ta fito samu mutahharun ɗayyibun sayyidun rasulun nabiyyu rasulun rahamati qayyimun jami'un muqtafin muqaffi rasulul malahimi rasulun rahati kamilun ikililun mudaffirun muzammilun abdullahi habibullahi safiyullahi najiyullahi kalimullahi khatamul anbiya'i khatamul mursalina محيي منجي مذكر ناصر منصور نبي الرحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شاهد شهيد مشهود بشير مبشر نظير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داع مدعو مجيب مجاب حفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون صلى الله عليه وسلم كريم مكرم مكين متين مبين مؤمل وصول ذو قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع مطيع قدم ست رحمة بشرى جوز غيث جياث نعمة الله هدية الله عروة وفقاه صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجير جبار أبو القاسم أبو الطاهر أبو الطيب أبو إبراهيم مشفع شفيع صالح مصلح مهيمن صادق مصدق صدق سيد المرسلين إمام المتقين قائد الجر المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نصيح ناصح وكيل متوكل كفيل مقيم السنة مقدس مقدس روح القدس روح الحق روح الكفر كافر مقتدر بالغ مبلغ شاف واصل موصول صادق غاد مهد مقدم عزيز فاضل مفضل شفيق فاتح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة ألم الإيمان ألم اليقين صلى الله عليه وسلم دليل الخيرات مفحم الحسنات مقيل الأثرات صفوه عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمدد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الفضيلة صاحب الإزار صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المجفر صاحب اللواء صاحب المعراج sahibul qazizi sahibul buraki sahibul khatami sahibul alamati sahibul burhani sahibul bayani fasihul lisani mutahharul janani sallallahu alaihi wasallam رؤوف رحيم أذن خير صحيح الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين الجرم سعد الله سعد الخلق خطيب الأمم ألم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج كريم المخرج صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وقت يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى دينا كاسب gaba daya wayannan 200 ga daya kaga akan mawahibul laduniya ma an rage wajen 200 akan littafin suyuti an rage wajen 300 ba mutum ya ce dan kaɗan da ya sani ko Ahmad dinan ka shi kaɗai ne sunaye kaza ka ce ya je ya tattare waɗannan sunaye duk gaba ɗaya sannan wannan larabci ne sannan mu zo mu ji ma'anar su da malamai suka faɗa wannan zai sa mu ƙara gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara gane Qur'ani mu ƙara gane karatu daha ma anzalna alaikal qur'ana tashike mu san haka kai mu suka lalata wa mutane addini suka lalata wa mutane hanyar addini suka mai da addini mai wuya suka mai da shi na bala'i na fada na kashe-kashe na kaza ba haka ba ma an zanna alaikar qur'ana da ta shiga da hadin nan sura ce mai girma kwarai da gaske in Allah ta za to fa kuma ka zo tunda an ce sufaye su kuma sun ce dubu ne to kuma ka zo ka duba diwani kuma ka sha kundin din kuma ka zo ka duba diwani ka ga sunaye nawa ne a ciki za ka iya tattarowa duk gaba kida da ma'anoninsu duk gaba kida in Allah ya da za mu ci gaba da fasara kaɗan dai yadda za mu amfani wannan shine ma'anar tafsiri wanda za mu amfani da shi insha Allah Allahumma salli ala Allahumma salli ala alhamdulillah